نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله شكرا لك راتمنا للتافن عقيدة وانا من اكاتوش كده التافن العقيدة الطحاوية أنا أبو جعفر أحمد بن محمد الحنفي الطحاوي الله تعالى من شرحمه wannan shine zama mu na goma sha biyar jiya zama da ya gabata gabar karshe ko ta kusan karshe da muka yi magana shine malam yayi mana bayanin cewar addu'a da kuma sadakar da rayu suke wa matattu tana musu amfani su a matattu an gane karkashin wannan muka ce kenan yanda tsarin yake mai rai shine zai yi wa shine zai yi wa wanda ya mutumi addu'a ba wai meran ne zai je roƙi mamaci ba yau kamar yadda wasu za ku ga cikin yan ɗariƙo suna yi da waɗanda suke ba su kan daidai sai a je a ce wannan kabarin wali ne a roƙe shi la shi ko wali ne shi yanzu shi yake buƙatar addu'a ne an gane shi yake buƙatar addu'a mu ba wai mu ne za mu je mu roƙe shi ba da haka kuma sadaka ma tana da amfani a mamaci kamar da yazo a hadisi kamar yadda muka ambata sannan mala ya ce mana wallahu ta'ala yastajibu da'awat wa yaqdi al-hajat Allah yana amsa addu'o'i kuma yana biyan bukatu shi yasa tarbiyya da muka koya a alqur'ani shine duk wata bukatar ka in ta taso ka mika ta zuwa ga Allah annabi zakariya tarbiyya da muka koya daga ciki a kissarsa kenan daga ciki abin da muka koya a kissarsa da ya rasa da ya koma zuwa ga zuwa ga Allah kuma Allah ya bashi annabi ayyub da ya rasa lafiya kuma zuwa ga zuwa ga Allah annabi sallallahu alaihi wasallam da taimako da yake nema lokacin kafirai suna so su ga bayan shi da addinin sa ya koma zuwa ga zuwa ga Allah to kai ma lokacin da wata bukata ta tunkaro ka kafin kowa ya ji bukatar ka kamata yayi ka fara sanar da da Allah ka fara daga hannu ka ce Allah ya rab ya rab ya rab Allah ga damuwa ta Allah ga bukata ta Allah kuma ya ce an mai yujibul muttarra da da'a wa yakshifu su Allah shine in an shiga kunci da damuwa an daga hannu an mika hannun zuwa gare shi an roke shi sai ya yaye damuwar kuma ya amsa bukatu an gane dan haka mu koyi addu'a mu koyi koma zuwa ga Allah a cikin dukkan lamuran mu domin a hadisi annabi ya koya mana faɗin la malja wa la manja minka illa ilaika an gane babu matsirata babu mafaka daga gare ka sai fa dai a koma zuwa gare ka din shi yasa Allah shi fafiru ila Allah in duniya ta kulle abubuwa suka cikul kuɗe to ku ruga ku koma zuwa ga Allah domin a wajen sa mafita take yau za mu tashi a gaba da mala yake cewa wa yamliku kulla shay'in Allah shine yake mallakan komi wala yamlikuhu shay'un shi kuma babu wani abu da ya mallake shi Allah a cikin ayu da yawa tabarakallazi bi yahdi al-mulk al-mulk shine ya mallaki komi an gane to shi kuma ba wanda ya mallake shi wala ghina anillahi ta'ala tarafata ainin sannan babu wadatuwa daga barin Allah daidai da kiftawar ido ba wanda ya isa ya wadatu daga barin ubangiji in ka ce ka wadatu sai Allah ya tsayar maka numfashin da ya baka yan sai kaga ana neman mai likafani da makara da mai wankan gawa rayuwa ta kare haka ba wanda ya isa ya wadatu daga barin ubangiji wa man istaghna 'an Allah tarfata 'aini faqad kafara duk wanda yace shi zai wadatu daga barin ubangiji kiftawar ido to ya zama arne wa sara min ahli al-haini ya kasance daga ma'abota halaka al-hain shine al-halak an gane ya kasance daga cikin ma'abota halaka wallahu yaghdabu wa yarda sannan Allah yana fishi kuma yana yarda la ka ahadin min al-wara ba kuma kamar ɗaya daga cikin halittu ba kinan nan ya kore at-tashbih ya tabbatar wa Allah sifa ta yarda da fishi amma kuma ba kamar yadda bayi suke yarda ko suke yin fishi ba mu da Allah wani abun duniya tafi mara amfani ya sa ka yarda da mutum haka ne ko kuma wani abu na gaskiya ne amma sai ka fishi da shi a'a shi Allah yana fishi ne da gaskiya an gane kuma yana yarda ne da me da gaskiya duk wanda kaga Allah yarda da su sun cancanci a me a yarda da su duk wanda kaga Allah ya fishi da su to sun cancanci a me fishi da su sanan bil jumla za ta ce duk wanda yayi wa Allah da'a to Allah yana yarda da shi wannan shine bil jumla duk wanda yake saba wa Allah Allah kuma yana me fishi da shi yawa yana fishi da shi ko da ko zaka ga eh, ga sabon Allah ga Allah yana buɗa masa wannan me Allah yake masa ta'ala da kamar da annabi sallallahu alaihi hadisi ingantacce yake fada inna Allah la yumli lil zalim Allah yana yi wa azzalimi shigo shigo ba zalunci kamar da Allah ya fada wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun inma yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar azzalimai za su yi tai Allah ya ta musu shigo shigo shigo shigo sai ranar alkiyama kama su kama da ba za su su kubce ba shi yasa a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bawa mumini Allah yana jaraba sa ne domin jaraba nan ta zama karkarar zunubi amma kafiri fajiri fasiki Allah barin sai yake da duk laifukansa sai a bashi lafiya a bashi dukiya a bashi daddaɗar rayuwa ga sabo din saboda Allah ya kama shi dukka da laifinsa ba amma jarabe shi da wani abin da ya zama masa karkarar zunubi ba don haka daga ya je lahira sai ya samu mai duk laifukan da ya gaba ɗaya an tattara masa su na haka Allah yana yarda kuma yana fishi daga cikin waɗanda Allah da su kuma akwai sahabbai na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubay'unaka tahta shajara waɗannan sune sahabbai na Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan yarda ta ubangiji har a aljanna Allah yana yarda da dan aljanna in sun shiga aljanna Annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi ya ce idan aljanna sun shiga aljanna Allah zai tambaye su hal raditum shin kun yarda da abin da na ba ku sai su ya rab me yasa ba za mu yarda ba alhali ka ba mu abin da cikin halittu ba kowa ka ba ba sai Allah ya ce zan ba ku abin da yafi wannan dadin da kuke ciki sai an aljanna su ce me yafi wannan dadi sai Allah ya ce uhillu alaikum ridwani fala asqatu alaikum ba'dahu abada na yarda da ku ba zan sake fishi da ku ba Allah kuma ya ce wa ridwanu min Allah akbar ya yardar Allah ta fi komai girma ubangiji ta'ala ka yarda da mu wa nuhibbu wannan gabar an iso ta tana da muhimmanci wa nuhibbu ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mala yace mu ahlus sunna muna son sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam sahabi shine wanda ya hadu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya imani da shi kuma ya mutu akan imani din malamai suka ce ya hadu da shi ba ya gan shi ba saboda cikin sahabbai akwai makafai akwai makafi wanda ba su da ido an gane to amma in har ya hadu da shi ko da bai gan shi ba ya ji murya annabi sallallahu ya je kusa da shi la'alla ya gaisa da annabi sallallahu ya zama sahabi amma in bai haɗu da shi ba ko da ya musulunta a zamanin annabi sallallahu amma ba su taɓa ba haduwa ba kamar najashi bai zama sahabi ba ahadul hadith suna ce da shi kamar da al-mukhadara an gane wanda yayi zamani da annabi sallallahu yayi imani da shi amma bai gan shi ba saboda najashi yana wani yanki annabi sallallahu yana wani yanki to ba su taɓa haduwa ba amma dai ya yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma har annabi ya ba da labarin sa cewa adalin sarki ne shi yasa da annabi sallallahu alaihi wasallam najashi ya rasu ya yi mishi salatul ghaib an gane wanda shine darasin da zamu yi dan juma'a salatul ghaib sallar wanda ya mutu a nesa a iya mishi salatul ghaib bisa sharuɗin da zamu ji insha Allah tana a karatu dan haka dai muna son sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam wala nufriqu fi hubbi ahadin minhum sannan ba mu wuce gona da iri a san mai ɗaya daga cikinsu wuce gona da iri a san sahabai kuskure ne misali kana san adu radiyallahu anhu muna san shi amma za mu ba shi matsayin Allah ba za mu ba shi to akwai da suka ba shi matsayin Allah in ya shiga bala'i me zai ce ya Ali in zai rantsa ya ce wa Ali ka ji kafirci sai aka ka ce wa Ali in da ka rantsa annabi sosai shi idan za ku rantsa ku rantsa da wa da Allah ake rantsuwa ba da wani Allah ba da haka ba mu wuce gona da iri wajen soyayya ɗaya daga cikinsu wala na tabarra'u min ahadi minhum sannan ba mu barranta da ɗaya daga cikinsu kamar yadda nan ma khawarijawa suka barranta daga da sahabbai sun barranta da Usman sai da suka kashe shi suka barranta da Ali sai da suka ne kashe shi an gane to mu ba ma barranta daga ɗaya daga cikin sahabbai wani bughidu man yubghidu kun ji akina ahlus sunna wanda ya kyamace su ma dole ka kyamace shi don da ba son sahabi kama ba ka so shi ba ko da ko dan uwanka ne na jini an gane wa bi ghairi alkhairi yadhkuruhum sannan baya ambatan su da alkhairi duk wanda kullun in ya zauna cikin sahabbai in ya zauna magana akan sahabbai kawai baya ambata alkhairan su shari yake faɗa dangane da kansu ba dangane da su ba ruwanka da shi wala nadhkurum illa bi khair wato mu ba za mu ambace su ba sai da alkhairi duk lokacin da mutum alkhairansa suka fi sharrin yawa in za ka adalci me ya kamata ka ambata alkhairan sahabban nan ittifaqan alkhairansu ya fi me su yan adam ne in an samu wata zamiya da ake iya samu akan kowane dan adam amma zamiyar su ɗaya ne cikin dubu an gane don haka to in kai mai adalci ne sai ka ambaci janibi na me na alkhairan amma abin da ya shafi kuma zamiya din shikenan sai ka daga musu kafa amma kulle ya zamo ka tara dalibai kana bincikowa da kwakulowar cewar ai an yi kaza an yi kaza an yi kaza to wannan kuma ba addini bane wannan yana kaiwa ga mai ga halaka wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsan mala yace son sahabbai addini ne imani ne alaman na imani da gaskatawa ihsan da kyautatawa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-ansar la yuhibbuhum illa mu'min wa la yubghiduhum illa munafiq annabi yace mutanen madina sahabbai na ba mai son su sai mumini ba mai kyamatan su sai munafiki haka duk wanda kaji an kira wani dan madina ya dura masa asha Allah haka suke bidiyon yan shi alaka da sai sun kira sahabi su zage shi dura ashar fa amma dai Allah ci gaba da hada su da rinduna daga cikin rundunoninsa na sama da na ƙasa wa bughdhum kufrun wa nifaqun wa tughyan bughdhum kyamatan su kufrun alama ce ta kafirci wa nifaq da munafunci wa tughyan da ta'addanci dan haka son sahabbai shine wajibin mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana da falalar su cewa da ɗayan mu zai ciyar da kwatankwacin dutsen Uhud na zinare bai kai mudu ko rabin mudu na sahabi ba ma'ana shi fa kare ci da zinarin ba shi zinarin zai ciyar ba ya ciyar da hatsi ko alkama ya fi kai da ka ciyar da dutsen Uhud na zinare sannan annabi sallallahu alaihi ya ce la tasubbu ashabi kada ku zagi mi sahabbaina sannan annabi sallallahu alaihi ya ce idza zukira ashabi fa amsiku idan aka aka yi magana dangane da sahabbaina wasu abubuwa da suka faru a tsakankanin su ku kame mi ku kame bakin wannan shine akida ta ahli sunna wal jamaa ba duk wanda yazo yake suka sahabbaina son rusa addini ne an gane ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه mala ya ce sannan muna tabbatar da khalifanci bayan manzala sallam na farko ga abubakar a siddiq bayan annabi sallam khalifanci ne ba annabta ba ne an gane daga kan annabi in kafa atin nubuwa zancen annabta da manzanta ta riga ta mi ta yanke bayansa sai dai khalifanci khalifancin ma a bayansa ya ce shekara talatin ne kadai bayan shekara talatin sai dai a shiga mai mulki an gane shi yasa iya shekara talatin waɗannan khalifofi da suka yi da alhassan ko ko alhussein alhassan ya karisa watanni shida da wasu abubuwa ya zama shekara talatin cik ya zama bayan sako muawiya ya karba ne a lokacin da an fara khalifanci an fita a khilafa don haka waɗannan na farko wanda za mu tabbatar da khalifanci shine abubakar as-siddiq radiyallahu anhu tafdilan lahu wato fifitawa gare shi wa taqdiman ala jami'il umma da kuma mi gabatar da shi akan mai dukkanin al'umma abubakar radiyallahu an ka tara in ka cire annabawan al'umma ka tara duk al'ummar duniya a sa su imaninsu a skeli a sa na abubakar a skeli na abubakar radiyallahu an duk siyarin jayi imanin ta biya kake ganin abubakar an gane abubakar radiyallahu an mutum ne mai falala mai matsayi sau da yawa in ka ji an ce an ga annabi sosai za ka ji an ce an gan shi da wa يلا يا إشيش الفخري فإن الله تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله اتفاقا مع لمن تفسير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا تكما لمن تفسيري إن دي باب متن دي دي كي بي سنيني to tafarkin da yake tafsirinsa ya tabbatar cewar wannan wanda annabi sassan ya ce da shi la ta hazan inna Allah mana shi ne abubakar radiyallahu an gani sannan abubakar ne a lokacin ya ce rasulallah da ɗayan kafiran nan zai kalli kafarsa kawai da ya hango mu shi ne annabi sassan ya ce ma zan nuka bit nayin Allahu thalithu kuma la ta hazan inna Allah me kake zato da mutum biyu Allah yana na ukunsu wajen taimako da kula da agajinsa da haka kada ka firgita Allah na tare da an gane da haka dai abubakar mutum ne mai falala mai daraja mai matsayi shi yasa imam ibn taymiyyah alami shi yake cewa ya sa ili an mazhabi wa aqidati ruzuqa al-huda man lil hidayati يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لمذهب ومودة القربى بها أتوسل ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل yace duka wani wale kullum qadrun ala wa fada'ilu an gane yace dukkan sahabbai din nan suna da daukaka da daraja da falala lakinna masiddiqu minhum afdalu sai dai in ana zancen abubakar kuma ba a zancen wani an gane wajen falala Allah ta'ala ya kara masa yadda ya kara wa sahabbai na nasu sallam yadda gaba daya thumma li umar ibn al-khattab radiyallahu anhu na biyu da zai biyo wajen matsayi ko wajen khalifancin shine umar haka tsarin yake zirin haka Allah ta'ala ya tsara shi daga abubakar wanda zai biyo baya shine wa umar kuma haka rayuwar ta kare ta annabi sosai da sahabbansa in kaji an ce an ga annabi da abubakar sai kaji an ce dawa da umar da wuya ka gaba haka ba lokacin da annabi sallam ya je shiga wani lambu annabi sallallahu alaihi wasallam sai abu sa'id al-khudri ya ce zai je annabi sallallahu alaihi wasallam gadi ya je zauna sai aka wankwasa kofa annabi ya ce ka je ka bude kowa ya kamasa albishir da aljanna yana bude ya ce sai ga abubakar ya zauna ya ce sai aka kara wankwasa annabi ya ce ka je ka bude kowa ya kamasa albishir da aljanna yana bude sai ga umar ne radiyallahu to haka rayuwar take duk lokacin da kaga sannan har hadisi da muka karanta wani lokaci la'alla annabi sallallahu alaihi wasallam wata rami yunwa ta fito da shi sai ya nufi gidan abubakar a hanya sai haɗu da abubakar shi ma yunwa ta fito da shi to aka yi intiƙawa sakine na ana yunwa ta fito da annabi yunwa ta fito da abubakar annabi ce abubakar ina ka nufa ce gidanka ya rasulullah me za ka tafi nema ce abinci ce ka anima gidanka ka tafi abinci in dole nema ya za mu tafi gidan umar a hanyar kuma sai suka haɗu da umar me ya fito da kai ce nema gidan ɗayan ku zan je nema abinci din yunwa ta hana mu zaman gida kun ga Allah ta'ala ya kara musu yarda wannan sahabbai masu falala masu daraja dan haka Umar yana da matsayi Annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi duk wasu malamai sun yi magana akan ingancin sa Annabi ya ce la kana ba'ri nabiyyan la kana Umar da za Annabi a bayana da Umar sannan Annabi shi inna shaytan la yakhafu minka ya Umar shi dai yana tsoron ka ya Umar wannan duk yana nuna falala nawa ta Umar radiyallahu anhu sai ya ce thumma li Usman radiyallahu anhu sannan khalifanci mutum na uku da zamu tabbatar shine Usman zunnuraini an gane wanda ya auri ƴaƴan gidan ƴaƴan Annabi sallallahu alaihi wasallam guda biyu wannan aka aura mishi ta rasu aka ƙara mishi ta rasu Annabi ya ce da da wata damun ba an gane kun ji siriki mai daɗi ko domin yanzu wani in aka aura masa ta mutu to shi alhamdulillah kun huta ya huta to amma saboda an ji daɗin sirikanci Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ta uku da sun sun bashi wannan shine Usman radiyallahu anhu ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه سنن سي علي بن أبي طالب ودنا وهم الخلفاء الراشدون ما لي شودنا سنة خليفة في شريعيو والأئمة المهتدون سنن جاغوروري wato da Allah ya shiryar da su waɗannan su ne khalifofi shi yasa Aliyu da kansa radiyallahu anhu yake cewa a matsayi da daraja Abubakar ne sai Umar yace da na so da na ambaci na na uku an gane kuwa wannan shi ne وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة ما لا يشي سنة وأنم تنقوم دون da annabi sallallahu alaihi kiraye su ya musu albishir da aljanna mu ma muna tabbatar musu alama shahida lahum rasulullahi sallallahu alaihi a bisa yadda annabi ya tabbatar musu wa qawluhu alhaqqa maganarsa kuma tabbas ce وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة ابن الجراح أكرم بطلحة والزبير وسعدهم وسعيدهم وبعابد الرحمن وأبي عبيدة ذي الديانة والتقاة كما الإمام القحطاني يقول وأبو وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة وأن سوني سيكما أبو عبيدة ونشين أمين تتشونا الأمة رضي الله عنهم أجمعين ألا دوك يقال مسير هذا وأن دوك أنا وسلم يا كرايش يا الجنة أما ينظموا مالا كما ينمك كلام تأكيدا ko wani littafin ko wani shi cewa ba zai yi ka goni ka ce dan aljanna ba ne sai dai idan mutumin kirki ne ka zata masa alkhairi idan kuma mutumin banza ne shi ba za ka kalle shi ka ce dan wuta ba sai dai idan mutumin mutumin banza ne kuma ka je masa ne ce masa tsoro amma a her ɗinka ka kuskura ka kuskura duk tsiyar da ka ga mutum yana aikata ka ce da shi dan wuta saboda mun san hadisin Abu Huraira ko ɗaya mai sako ɗaya mai da'a me da'an wataren ya ce wa mai sako Allah ba zai gafarta maka Allah sa aka karɓi rayukansu ya ce wa mai sako ɗin mai da'a kai da kace ba zan gafarta mishi ba kana da iko da abin da yake wajena ne ko ka tsinkaye abin da yake wajena na ilimi na rusa ayyukanka ya faɗi magana ta rusa mara aiki kai mai sabo je ka da rahama ta na saka aljanna shi kuma wancan mai da'a a tafi da shi wuta to kun ga a ɗinka ka shiga tsakanin bawa da da ubangiji in mutum yana sabo zauna da shi ka faɗa masa cewar hatsarin sabo ya gyara makomar masu sabo duk ka tsoratar da shi amma ka yanke masa cewar dan wuta ne farkai sannan duɗa'ar da mutum yake kada ka kuskura kuma ka ce da shi ne dan aljanna a zamanin annabi sallallahu an samu wani yaransa da yake kula mishi da dabba a yake an harbo kibau daga abokan gaba ne kawai suna harbi harbi suka harbo kibiya suka ta same shi ya mutu suka ce madalla da shahada annabi ya ce ta yaya shahada ya ce wallahi bargon da ya dauka a ganima ba a raba ta ba yana can yana babbaka shi a wuta kaga ba wanda ya san yayi wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya tsinka da shi kenan la'alla kai ma abin da kake gani na mutum yana alkhairi baka san wani abu da yake abu na mi ba sharri ba ko kuma ka ga yana sharrin a fili amma baka san wani sirru da yake tsakanin sa da ba da ubangiji ba dan haka dai ka kyautatawa mai da'a zato shi kuma mai sabo ka je masa ne tsoro iya abin da zaka amma yanzu ka ce wallahi wani dan aljanna ne ko wallahi wani yana aljanna in dai ba annabi ne ya tabbatar masa ba ba ruwanka da wannan an gane yan ɗariƙo ba su yarda ba su ce taya waliyansu da shehunansu da ai wanda ya so shehu ma ko ya so wanda ya so shehu ma duk sun tafi ku bari a je can mana tukunna ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم duk wanda ya kyautata ko magana dangane da sahabbai na Annabi sallallahu alaihi wa azwajihi at-tahirat da matansa tsarkakakku ko min kulli danas da kowane datti wa zurriyatihi almuqaddasin da tsatsansa masu tsarki din nan min kulli rijis da kowane wannan rijis datti da kazanta faqad bari aminan nifaq to ya barranta daga munafunci kenan duk wanda bai kyautata magana masu habbai ba da matan annabi da zuri'arsa kenan bai baranta da munafunci ba munafiki ne maganarsa ma ta munafukai zai na yi irin ta yan shi'ar iran sai ka ji mutum ya tauye harshe kawai yana maganar munafukai yana zagin sahabbai sallallahu alaihi wasallam yana zagin matan shi fitowa kuma suke a fili suna ta takar ku ji yanzu cewa wai malam ai yana cewa yan shi'a suna zagi su ma a fili suke suna da tashar youtube da suke fitowa su zage zagen su su zage kuma mata annabi sallallahu alaihi wasallam karkala ta koyi suke a fili suke da haka su ma arna suka yi nasu a fili sai kai musulmi za ka boye duk wanda ya zagi mata annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya zagi sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ba musulmi bane to shi ma bai ji tsoron nasa ba sai kai za ka ji tsoron faɗan naka da haka mu muna son sahabbai muna roƙo Allah ta'ala rana da kiyama ya tayar da mu tare da su muna son mata annabi sallallahu alaihi wasallam muna kauna su muna fata rana alkiyama son su da muke zama sanadiyan tafiyar mu aljanna kamar yadda a daidai bangare guda muna kyamatar duk wanda yake kyamatan sahabbai saboda sahabbai wallah aikin da suka yi ma addini mu ko kusan kusan sa bami ba yau mu yanzu in da'awa za ka tafi wata ƙasa da jirgi za ka tafi su da me suka tafi wasu da ƙafa wasu da raƙumi kai yanzu in da raƙumi ne kai ka isa yanzu ko nijar aka ce a tafi azi ka tafi to amma sun tafi da niyyar jihadi niyyar da'awa sun yi tafiya wasu sun yi shahada wasu sun yi kaza sun ga bala'ai iri iri amma ba su kare ba ba su wannan gajiya ba sai da suka isar da saƙon Allah kowane lungu har ya iso zuwa gare mu da yanzu ka sani ko kai ba ma guje ne da ba su iso sun wawwatsa da'awa a duniya ba na haka suna da falala suna da matsayi san su shine addini kyamatan su ba addini bane mu je ko mu tsaya a mu tsaya milla sai mu gama wani satin ba insha Allah tayi mu tsaya nan insha Allah sai mu magana akan ulama us-salaf malamai insha Allah magabata na kware zama mai zuwa insha Allah minan nifaq imana mun yi magana cewa wanda ya so sahabbai ko yake magana ambaton su da alkhairi kenan ko wannan ya baranta daga munafunci sai wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammad wa alihi wa sallam